الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata sha biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da uku da watan hudu watan Abril miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith yau za mu tashi darasi na goma sha uku na sha biyu afon darasi na goma sha biyu a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a tafsirin ramadan a wannan sura mai tarin albarka suratu ghafir a jiya mun kwana aya ta hansin da biyar faɗin allah subhanahu wa ta'ala فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار يوغا متاشي آية همسين دشدا زوى آية ستين دقيا إذن الله سبحانه وتعالى يا يردا أرمسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم نعم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله
Allah ya ce innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibar ma hum bibalighihi fasta'iz billahi innahu huwas samiul basir ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yujadiluna fi ayati llah lalle wa'inda suke jayayya game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suke ƙoƙarin tunkuɗe abin da yake gaskiya domin tabbatar da abin da yake ƙarya kuma a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna son su juya su yi jayayya su yi karo da abin da yake na gaskiya duk da kasance wasu suna akan abin da ba gaskiya ba ƙarya da ɓanna Allah ce bai ghairi sultanin atahum ba tare da wani hujja ba da ya zo musu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce da dalili suke yin abu in fi sudurihim illa kibar ba komai a cikin zukatansu sai girman kai kawai girman kai ne ya sanya su suna yin abun da suke yi sai Allah ya ce ma hum bibalighi akwai bayan wannan akwai abun da suke da bukata sai Allah ya ce ba za su cimma muradin su ba abun da suke da shi na muradi da suke kauna a zukata wanda ya sanya suke jayayyen da ayoyin Allah subhanahu wataala suke fada da abinda manzannin Allah suka zo da shi to Allah ce ba za su cimma burinsu ba a rayuwa sai Allah ya ce manzon Allah fasta'iz billah ya annabin Allah ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare ka domin Allah innahu huwa samiul basir shi Allah shine as-sami wanda yake jin duk abin da yake faruwa sannan kuma al-basir shine wanda yake ganin abin da yake faruwa a duniya malaman tafsir suka ce fadin Allah subhanahu wataala da Allah ya ce innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum wannan ayar Allah subhanahu wataala yana mayarwa watan kafurai da martani da kuma su shiga cikin tetayin kawunansu su gano cewa abinda annabawan Allah suke karantawa ba ba abu ne da ya zo ba daga kawunansu wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kuma wannan wahayin shi ne gaskiyan zance shi ne gaskiyan al'amari imani da wannan abun shi ne zama mutum lafiya a duniya da alkiyama in karin abun shi ne tashin hankali a duniya kuma da alkiyama to Allah ya ce yujadiluna fi ayatin lahi ay yadfa'una al-haqqa bil batil suna tunkude gaskiya ta hanyar suna tunkude gaskiya da ƙarya su ƙarya suke rike da ita kuma suke so su yi jayayya da da gaskiya ba tare da wasu hujjoji ba da suka zo musu ta hanyar ashubh al-fasida ta hanyar suna amfani da shubha wata ke mummuna lalaku bila sultanin wala hujjat min Allah kuma babu wani dalili da hujja daga Allah subhanahu wataala sai Allah ce in fi sudurihim illa kibar ba abin da ke cikin zukatansu a kirzunan su face sai girman kai ma hum bi balighihi al-imam sa'idi alayhi rahmatullahi ta'ala yace a gargashin wannan ayar da Allah ce in fi sudurihim illa kibar ma hum bi balighihi yace wa'annan kafuran ba abin da ke cikin zukatansu face girman kai girman kan ne ya hana su bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so sai Allah ya ce mahun bi baligi abin da suke nema na rayuwa da ya hana su bin Allah subhanahu wa ta'ala in kuɗi ne in mulki ne in ɗoraka ce Allah ce ba za su same shi ba har abada in ji Allah subhanahu wa ta'ala da wannan al'imamu sa'ad ke cewa fa haza nassun sarihun wa busharatun bi anna kubbi anna kullaman jadala al-haqqa annahu maghlubun ya ce wannan nasti ne wanda yake tsari wanda ya fito fili yake fayyacewa sannan kuma bushara ce daga Allah subhanahu wata'ala cewa duk wanda yake yaƙi da gaskiya ba ce ba zai yi nasara ba har abada a rayuwa abinda yake guri ba zai same sa ba sannan kuma annahu maghlubun za a yi nasara a kansa duk wanda ya fito yana fada da gaskiya to har abada ba zai kai labari ba wa kullu man takabbara alaihi fa huwa fi nihayatihi dalilun kuma duk wanda yake ma doka kai kana nuna wa mutane cewa kaskantattu ne ba kowa bane a rayuwa kana walakantar da mutum to a ƙarshen al'amarin kai za ka kaskanta ba su ba jama'a mun fa'ita wannan fadar al-Imam Musta'adi alaihi rahmatullahi ta'ala a ƙarshen wannan ayar kenan to Allah yake ci Allah yake to fasta'iz billahi ya annabin Allah ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala domin rayuwa ta dan annabi Adam ba ta yiwa ka zauna haka nan ba tare da an jarraba ka ba masu imani da kafiran ma sai Allah ya jarrabe su ka yi imani sai Allah ya jarrabe ka ba ka yi imani ba sai Allah ya jarrabe ka shi duniya gaba ɗai gida ne na jarabawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halitte ku ne wato dan ya tantance wai suwaye dan ya jarrabe ku ga suwaye za su kyautata aiki a duniya inji Allah subhanahu wa ta'ala ashe mahama kanatil umu fala budda min al-ibtila'at duk da kaga al'amari sun bude maka to akwai wata koba da Allah zai jarrabe ka akai kai dai kawai kai fata wa Allah subhanahu wataala Allah ya baka iko cin jarrabawa a rayuwa amma jarrabawa kan sai an jarrabe mutum afa hasiban nasu an yutar hasiban nasu an yutraku ay yaqulu nasu an yaqulu an yutraku ay yaqulu amanna nasu an
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Allah ya ce a hasiban nasu kaga idan aka kawo kalmar annasu malaman ta suka ce ana nihin mutane baki daya da masu imanin da kafirai to Allah ya ce a hasiban nasu alif huna istifhamiya ce tambaya ce Allah yake shin wai mutane suna tsammani suna zato an yutraku a farko kawai haka kara zube sagaga وهم لا يفتنون بزاء جربكم أود إيمان سألت ولقد فتنا الذين من ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce walaƙar fatannan ladina min qablikum haƙiƙan mun- ko min qablihim mun jarrabi al'umma da ta gabace su kafin ku Allah ya ce akwai an yi al'ummomi mutane da dama bila adadin sai Allah ya ce fatanna mun jarrabe su dalili Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin domin Allah ya nuna wa duniya cewa ga masu imanin gaske sannan kuma Allah ya tantance ya nuna mutane cewa ga wanda suke da gwarabin imani Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu wani lafiya da haka ita jarabawa to sai ka nemi Allah ya sa ka ci jarabawa ya Allah ka ba mu ikon ci jarabawa a rayuwa sai Allah ya ce manzo Allah fasta'iz billahi annabin Allah ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala malaman tafsiri a fadar al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yace sun yi sabani wajen fassara wannan ayar miye manzo Allah zai nemi tsarin Allah akan sa domin Allah ya ce fasta'iz billah an ce wa manzan Allah ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala to da wa zai nemi tsarin Allah akan miye zai nemi tsarin Allah to shi ne suka ce na farin min fitnati dijjal ala qawli man qala innal ayati nazalat fil yahud suka ce wannan da Allah ce fasta'iz billah to ana nihin manzan Allah ya nemi tsarin Allah da dujal akan zancen malaman da suka tafi cewa wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa domin suka ce wannan ayar ta sauka ne akan akan yahudawa suka ce ta sauka ne akan watan mushrikai wallahu ta'ala alam qauli nabi suka ce fasta'iz billah ay min sharril kuffar ka nemi tsarin Allah ya kare ka da sharrin kafirai kai annabin Allah qauli na uku suka ce ay min mithli mabtulu bihi min al-kufri wal kibar ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka daga sharrin abinda aka jarrabe su da shi na kafirci da fititunu da kuma girman kai to duka duka al-imamu sa'adi ya tattara sai yace wannan ma'anar wannan ayi za ta yi musa wannan ma'anar baki daya cewa manzon Allah ya nemi tsarin Allah daga sharrin dijjal ko ya nemi tsarin Allah kuma daga sharrin kafirai sannan kuma abinda Allah ya tare mutanen baya akai to ya tsare Allah ya nemi tsarin Allah Allah ya kare sa daga wannan abun jama'a kar kai wasa da neman tsarin Allah subhanahu wataala akwai addu'o'i da dama da annabin Allah ya karantar na neman tsari domin jikin ɗan annabi Adam wato yana buƙatar kariya to kuma babu abin da ke kare ɗan annabi Adam wato fiya Allah ya baka tsaro duk tsaron da za ka samu a duniya idan babu tsaron Allah aikin banza ne haka ne ko idan ka samu tsaron Allah kuma duk tsaron da ya janye maka wallahi kake da kyakkyawan tsaro a duniya shi yasa ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala da kuma tsarin Allah nan ba yana tattare da karanta kulakuzai wa'annan mu'awizatan kinna kai wasa da karanta su kasan wani ganin yake kawai fa wa'annan surori ne kawai haka dai kawai haka to akwai asrar da yawa a cikin karanta wa'annan surori wuni kada ya huce maka safiya ta tashi ka ka tashi ba karanta ikhlas ba da falaki da dashi kowace karanta uku uku so uku uku da yammaci ma haka to Allah subhanahu wataala zai baka kariya kariyan kuma daga sharrin duk mai jifar ka da wani sharri da kuma sharrin aljannu Allah zai tsare ka da su domin makiya dan annabi adam mutum guda biyu ne akwai makiya daga cikin mutane kuma akwai makiya daga cikin cikin aljannu to idan ka roki ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala to akwai sai Allah ya baka ya kare ka da dukkanin makiyanka a rayuwa shi yasa ya kaga mutane da dama sun yi wasa da an dan ruda su ta hanyar sirri sai abun ya kama su saboda ba mu me ba sa azkar ba sa addu'a malamai suka ce abinda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbi manzan Allah sihiri ya kama sa don ya zamanto izina da mutane saboda kai kanka yi wasa tunda ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ubangi subhanahu wa ta'ala yake tare da shi dare da rana yake ba sa kariya to min babi aula kai sihirin ya tasiri a kanka kuma kaka tsare ta sihiri gaskiya ne a sihiri amma muddin za ka dinga karanta alkur'ani da manzan Allah ya ce ka karanta to wallahi ba abin da za a yi da kai kullum yusibana illa ma ka taba Allahu lana huwa maulana haka Allah ya faɗa ka ce musu ba abin da zai same wasu abin da Allah ya kaddara mana a rayuwa amma dai al'admeke da suna al'akhadhu bil asbabi la yunafi tawakkul haka ibnu taymiya yace riko da sababi biya hana sanya a ce mutum bai dogara da Allah ba ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala akwai minal jinnati wan nas suna suna yawo akwai wanda baki ne bai da kyawo shi wani kambun baka gare shi al'ailu gare sa wani kuma rashin lafiya sa idanu yake akwai wanda fa wallahi in yayi magana akan wani al'amari da kuma harin ya tabarbare kenan har abada kenan har abada ya tabarbare ba zai abin ba zai albarka ba wani kuma in ya gani da idanu in ya kesa abin a idansa to abin yake iya tasiri ya lalace shi zaka je gane kaga mutum ko ba a yi mutum sihiri ba aka barka da kambun baka da idonu idanu wannan sai mutum ya yana ta ramewa a tabbunci ka lafiya a zo likita auna babu komi kuma gashi mutum yana jin bai da lafiya a jikinsa ga mutum a jiki gangar jiki bai da lafiya amma kuma an je an auna duk wancan abin da ake awo da shi an auna sai a ci lafiyar kalau kuma kai gasan baka da lafiya malam wannan akwai alamun akwai alamun alhasr tare da kai da kuma al'ain to sai ka tashi wa kanka karatu ka dinga amfani da addu'o'i to aka ce manzo Allah ya tsarin Allah balantana kai har hula in ba da aula ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ya Allah ka tsare mu na tsarewarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka iya mu abin da ba ma iya wa kawunan mu ya Allah duk wanda ke nihin mu da wani shari Allah ka mayar masa da kayansa Allah ka sabu wani lafiya Allah ce innahu huwas samiul basir shi Allah shine as-sami'u wanda yake ji ai li jami'il aswati ala ikhtilafiha Allah yana jin kowane irin sauti kowane irin yare duk a duniya duk yare da kai amfani da shi Allah yana jin ka ba wani yare da zaka yi amfani da shi a duniya da za a ce Allah bai ji wannan yaran ba duk yaran da ka sani wanda ka sani da ma wanda baka sani ba idan mutum ya furta sa to Allah subhanahu wataala ya san abin da ya faɗa yana ji kuma shi Allah sai ce kuma al-basir ai bi jami'il mar'iyat bi ayyi mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat shi Allah shine wanda yake al-basiru ne gani duk abin da ke faruwa duk abin da ido ke gani to Allah yana ganin sa da ma abin da idan ka bai gani shi Allah yana ganin sa domin Allah yana idan ka bai ganin zuciya ko bai ganin cikin mutum amma Allah har hanjinka yana hange yana gani kuma duk abun a inda mutum yake a ko'ina ne Allah subhanahu wa ta'ala watan yana gani Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai Allah ya ce aya ta gaba da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktharun nasi la ya'lamun Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktharun nas la ya'lamun ubai subhanahu wata ce la khalqus samawati malaman tafsir suka ce wannan lamun tusamma lamul ibtida lamun ce ta somawa Allah ce la khalqus samawati ai halitta samai guda bakwai da kuma wal da kuma kasa guda bakwai Allah ce akbar su suka fi girma da yauni min khalqin nas daga halittar mutane idan ka dauke da sama take da girma kuma take da yauni take da fadi take da kyale-kyale idan aka ba a hankalce abin nan a dalili na hankali idan ka dora hankalinka a ma'auni na hankali ka auna ka ɗauko sama girman takadibi da girman sama take da girma kuma ka ɗauko girman ƙasa ka aza to sai ka ɗauko ɗan annabi adam sai ka kwatanta cewa ashe idan aka ɗauko sama ana zancen girma da sama da mutum wahi wani girma na'am da sama da dan annabi adam mutum wanne yake wani girma sama ta fi girma ko shine Allah ce la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittas sama wajen halittawa ma Allah ce sama da muka halicce ta ta fi dan annabi adam girma haka ƙasa da muka halicce ta ta fi dan annabi adam girma yanzu ka dibi ƙasan nan da Allah subhanahu wataala ya ya halitta in ka dauki ƙasa kashi uku kashi uku bisa biyar na na ƙasa ruwa ne ba mutane ba ne ke rayuwa cikin a raba ƙasa kashi uku in ji maluman jaworafi a raba ta kashi biyar to kashi uku cikin biyar kin gaba ɗaya ruwa ne cikin kashi biyar gaba ɗaya ruwa ce kashi biyu ne mutane suke rayuwa a kai a shekaga sama tana da mi to ko ko Niger ko Africa aka barka da girman ta ma ba tashi hankali bace eh ba Africa ba Niger kadai a barka da 1 miliyan nawa ne 1 miliyan da san so son kare ko to ko shi aka barka ba tashi hankali bane kada yi mutanen Niger duka mu nawa ne miliyan 25 mun ma ku kai amma har yanzu akwai wuri ko babu wuri har yanzu akwai daji ko babu shi tun kakin a ahe su jiwo da ake ta'aune ƙasar nan kuma ga ta hanyar zuwa kasa aune ta tana ɗan zaman ta ba ka ba ne duk wanda ya zo sai dai ka aune iya abin da kake aunawa amma wallahi sai ka bar ta to kaga in ka ɗauka a hankalce sama ta fi mutum girma to shi ne Allah ce la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittar samai guda guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai sun fi girma akan akan halittar mi akan halittar mutane an yi lokacin da fa ƙasar nan malam Umar ƙasar nan fa kawai inda za a yi ga maka kawai za ka ɗauki dutse ne ka je ba iya inda ya je iya inda za a auna maka kenan ko kakin a zo da aune aune nan a ce ga kare sisan ko sankisan ko katsan tun ana sisan haka koma sankisan haka koma katsan to nan daga ba Allah ne sai abin da zai faru kuma kaga su masu aure da ba su ba Allah ko dala kuma ba su da ba su da ko dala cikin wajen halitta sam da aka halitta ta ba su ba Allah bai shawara da su ba amma in za su za su sayar muku amsa kudi suke amsa kuma ba su bai wa Allah ko dala ta lahira akwai bayani Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya to Allah ce da khalqus samawati halittar samai guda bakwai yadda Allah ya halice su da girmanta kadibi tun daga bangon gabas lawa bangon yamma duka ita ce ba babu inda zaka leka a duniya babu babu wannan samar haka ita ma ƙasa duk inda zaka leka a duniya babu inda babu babu wannan ƙasar to Allah ce akbaru min khalqin nas imma wahala ce wai da wuya Allah ce ai sun fi sun fi ɗan annabi adamu ya halitta kuma ka jibi wannan duka girman sawan da kake gani fa guda bakwai da ƙasa guda bakwai da Allah ya halitta duka a kwana shida Allah ya halice su duka a siju a kwana shida kaɗai Allah ya halice su kacan kada Allah ya zo bayanin halittar ƙasa ya ce ƙul a takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada Allah ce ƙul ka ce da su ya annabin Allah a takfuruna billazi khalaqal arda yanzu ku za ku iya kafurce ku butulce mu wanda ya halici ƙasa da kuke takama kuke yawo a kanta Allah ce fi yaumaini a kwana biyu Allah ce a fi yaumaini a ditur muka yi ƙasa gaba ɗaya a cikin kwana biyu Allah ya halici ƙasar nan gaba ɗaya Allah ce wa taj'aluna lahu andada kuma ku sanya wa Allah kishiya a wata ayan Allah yake cewa duka fi fi sitati ayyami wa ma mastana min lughub ya ce duka saman nan da ƙasa a kwana shidda muka halice muka ƙera su kuma Allah ce wallahi wa ma masana wa ma na fahimci in ji malumar lura wa ma masana sai Allah ce min luhu da muka ya ƙera sama da ƙasa Allah ce wallahi mu gaji ba ba wata gajiya da muka yi fama da ita zuka gaya min ko da aka ƙare masallacin nan an ji jiki ko ba jiki ba amma Allah ya ce sama da ƙasa da muka halice su a kwana shida ba wata gajiya ga yamin injinin da zai iya wannan dan Allah akwai wani injiniya a duniya wanda zai iya ba zai iya ba Allah ya samu wani lafiya a shi kaga sama da ƙasa suna da girma to sun fi sun fi sun fi ko wajen wuyar halitta ma sama ta fi dan annabi adam wuya sai Allah ce walakin na aktsaran nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba sa gane ba sa gane wannan karatun ba san cewa ba Allah subhanahu ta'ala akwai hikima a cikin sha'aninsa ba sana kuma dalilin yin haka shine jahilci kasan jahilci musiba ne in aka ce maka wannan mutum jahili ne ko to wallahi in Allah ya jarrabe ka da zama da jahili to an an jarrabe ka jarrabawa mai girman gaske jarrabawa ce mai girma ka zama to cikin jahilai shi yasa mafi alkhairin zama cikin jahilai as-sukutu kai shi kaga ka bakin ka ba mutum za ka dinga magana cikin jahilai ko to sunan ka sori gaskiya sunan ka sori Allah ya kare mu Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su gano wannan ba shi yasa suke inkarin cewa in dan annabi adam ya mutu za a wahalata da shi ka san kafiran maka da Allah da manzo Allah yake cewa za a tayar da mutane bayan an mutu sai suke ta gani yanzu mu za a tada mu a idza kunna izaman nakhira قالوا تلك إذا كرة خاسرة لا فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة yanzu wai shi ke in mutum ya zama to ya narke mutum ya mutu a gaishi cikin kabari komi na tsokarsa ta walwale ba komi tsutsa ta canye komi kuma yanzu mutum bayan ya kasance kashi faran kashi kuma ya narke kuma a ce za a mayar da shi sai Allah sai kai ga ya musu kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum fada musu mutanen farko ba su ba mutanen farko tun daga annabi adam har zuwa wannan zai zo karshe Allah ce lamajmu'una Allah zai tara su dubu guda duk sai an tashi Allah ya samu tashi a sa'a sai Allah tashin dai dole ne wallahi sai an tashi to kawai mu fatar Allah ya samu tashi a sa'a to wannan rashin rashin sanin su shi yasa suke ganin cewa tada mutun yana da wuya yanzu misali a baka misali a hankalce dan Allah wanda yayi moto wanda yayi moto ko mota wanda yayi moto ko mota wanda ya kera su idan aka kwance su aka mayar masa yara su zai ji wuya na'am idan aka kwance yanzu misalin bari baka telan da idan kama aran riga idan aka aka tsage wannan riga aka bashi zai ji wuyar maida ta saboda mi ya riga ya ya san abun ko to haka Allah da ya halitta dan annabi Adam a harko tun kana taban laka domin annabi Adam da laka aka yi shi aka dawo har Allah ya canza halittar dan annabi Adam ta koma ta hanyar mani kuma yanzu dan ka mutu sai Allah ya ji ta da ka to Allah ya sa mu tashi a sa sai Allah ya ce aya ta gaba wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal ladina amanu wa 'amilus salihati wal musii qalilan
Allah ya ce wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladina amanu wa amilus salihati wal musi qalilan ma tatadhakkarun ubangi subhanahu wataala yake cewa wa ma yastawil a'ma wal basir wanda yake gani da wanda yake makahu Allah ya ce a hankalta ba za a daidaita su jama'a ba ka bane ta ya zaka hada makaho da mutum wanda yake gani ko suna haduwa a ce wannan makaho ne baya gani wannan kuma mai idanu ne yana gani kaga ko a tafi a rayuwa kaga wanda yake mai idanu zai iya hau mashin ya tuka ya hau mota ya tuka ya je da ƙasa yana ganin ko ina amma wanda yake makaho shi kan sai da nan sai dan jagora ko to wannan malamai suka ce wannan isti'ara ce ubangiji yayi kinaya ce ana nihin waton al'a'ama ana nihin wanda yake kafin duk wanda bai bi da'awar manzan Allah ba to kamar cikin duhu yake ta haya makaho ne albasir kuma ana nihin mai imani wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce wallazi na amanu wa amilu salihati wa dalmusi shin wanda ya aikata aikin kirki wanda ke yin ibada ta gari mai zuwa masallaci a yi tafsirin alkur'ani da shi ya zauna masallaci a yi tarawihi da shi ya sada zumunta ya taimaka wa bayun Allah ya karanta alkur'ani shin zai zamanto ɗai da wanda bai da aikin komi sai zina da caca da sata da shan giya dan Allah a hankalta za a hada su ba za su yi ba Allah ce ba sa haduwa misalin ba sa ba sa haduwa domin domin ita ƙwarya ta bi ƙwarya ne ko eh ƙwarya kan ta bi ƙwarya cikin al'amari mai imani to shine wanda yake tafi cikin haske a rayuwa sannan kuma wanda ya aikin kwarai ba za a taba hada sama da wanda yake mummunan aiki wanda yake yin lalan aiki ko a idan mutane ba a wajen Allah ba ma ko a idan mutane mutumin da ya zama to dan Allah yanzu misali a ce maka wannan alhaji ne guda biyu misali duka wannan alhaji alhazai ne guda biyu amma wannan akwai shi da infaki yana ciyarwa makota ana taimaka musu in ka dan zo da bukata za a biya maka in kai ka za a yi maka kai ka ka za a maka duk dai al'umma dai a suna gane a suna gane cewa wane mai kuɗi ne ka sa akwai wanda ko shi da gane cewa shi mai kuɗi ne akwai mai kuɗi da ko shi bai san ko shi shi kan ne bai san mai kuɗi bane to irin makwatan suna ganewa to shi kuma alhajin na biyu gashi da kuɗi amma dai bai ci kuma ba wanda ake taimaka mana su don Allah a ida mutane ɗaya ne wanne za a fi kimantawa ji ba mai taimako wanne mutane za su fi so wanne ne in ya nemi agaji za a agaza masa wanne ne kuma za a dinga zama a gidansa to Allah ce shin wanda yake mai imani da wanda yake kafiri sun zaman to dai kaga ba dai bane haka wanda yake aikin kware da wanda yake mummunan aiki Allah ya ce ba su zaman to daya Allah ya maimaita irin wannan zancen amma idan aya ta ɗari cif Allah ce ƙulla ya tsawil khabisu wa tsayi la ya tsawil khabisu wa tsayi wa lau a ajaba ka kafaratul khabis fattakullah fattakullah ya ulil albabi la'allakum tatafakkaru la'allakum tuflihun la'allakum tuflihun Allah ce ƙul ya ƙul la yastawil khabith wa tayyib Allah ce ƙul kace da su ya annabin Allah la yastawil khabith wa tayyib aba mai kyawo da wanda yake mummuna Allah ce ba sa taba haduwa su zamanto a wuri daya ba sa yi ba sa daidaituwa ba a dora su a nivo guda a ce wannan abun mai kyawo ne da kuma abun da yake lala Allah ce ba za su yi ba in sau Allah za ka kwatanta naman rago da naman kare? na'am za ka kwatanta su ba sa kwatantawa ya za ka kusanta tabar sigari da kuma asuwakin da ake samun lada a ciki eh ba su yi ko Allah ya ce kulla yastawil khabith wat tayyib abu mai kyawu baya daidaituwa da abin da yake lala sai ce walau a'jabaka kathratul khabith ko da ko watan yawan mumunan ya abin mumuna ya birke ka duk da kake ganin mu abu lala duk yadda ke lala dai lalatacce ne haka ko ne haka ne ko duk abin da yake lalatacce yake mummuna to har abada abin wannan kuma zai kare sai Allah ce fattaqullaha ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya kuma abuta hankali lafiyayye la'allakum tuflihun tabbas za ku samu watan cin nasara a duniya da alkiyama idan kuka kasance masu jin tsoron Allah subhanahu wataala al'am Allah yake cewa qul la aqul lakum indi khaza'inullah aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayba wa la aqulu inni malak إن أتبع إلا ما يوحى إلي هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون التي قل لا أقول إن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله kace da su ni ba zan ce muku ba ina da taska ina da makullin nan arzikin Allah subhanahu wataala wala a'lamul ghaibi kuma ni annabin Allah ban san gaibi ba jama'a manzon Allah bai san gaibi ba sai ce wala aqulu lakum inni malak kuma zan ce da ku ba ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilai kawai ina biyar abinda aka yi min wahayi ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce manzo Allah kulka ce da su hal yastawil a'ma wal basir shin za a iya daidaita makaho da wanda ke gani lati afala ta tafakkaru wai me saba ku tunani ta ya za a hada mutum mai imani da wanda yake mutunan banza Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu a hudu Allah ya ce matsalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir wasani hal yastawiyani
mathala afala tadhakkarun Allah ce matsalul fariƙai ne kal'a'ama wal'asammi walbasiri wasame hal ya sauya ne matsala Allah ce misalin tawaga guda biyu ta masu imani da kafurai Allah ce kal'a'ama wal'asammi kamar mutunan da yake kurma ne ko makafu sai Allah ce wasami walbasiri wasame wannan kuma mai ji ne kuma mai gani sai Allah ce hal ya sauya ne matsala yanzu za a iya daidaita su a ce duka ɗaya suke mutum makaho kuma kurma wannan mai ido kuma mai ji Allah ce za a daidaita su a rayuwa Allah ce afala tatazakkarun me yasa ba ku tunani a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala har ma ko ta ara'at Allah ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumatu wan nur kul hal yastawi al-a'ma wal basir Allah ce kace da su shin wai makaho da mai gani zai zama to dai am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ko kuma duhu da haske suna zama to daya duhu da haske dai ne Allah ce ba bane ko to Allah subhanahu wataala ya dace da mu a fatir ma Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ya ce Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir da wanda yake makahu da wanda yake mai gani yake da idanunsa kwar yana gani Allah ce har abada ba yadda za a yi a su a guri daya a sadu Allah ce am na ja'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardh am na ja'alul المتقين كالفجار Allah ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard yanzu musu Allah subhanahu wataala zamu sanya wanda yayi imani da Allah subhanahu wataala yake bin dokokin Allah umarnin Allah yake rungume su a hannu biyu yana aikatawa kuma ya biye bayan imani ga aikin kwarai ga imani kan a zuciya kuma a gabbai a aikace ga shi yana aikata kyakkyawan aiki ga zuwa masallaci ga sada zumunta ga taimakawa marayu ga kyautata ma mahaifa ga kyautata ma dangin uwa da dangin uba Allah ce shin zamu hada shi kal mufsidina fil ard dai yake da wanda yake tara ƴaƴan mutane na shiga kuna da su inji Allah jama'a dai ne Allah ce ba dai bane amnaja amnaja al muttaqin kal fujjar Allah ce ko za mu daidaita tsakanin wanda yake fajiri da kuma wanda yake mai jin tsoron Allah wanda yake mai jin tsoron Allah subhanahu wataala daga wanda yake da imani akan haske yake rayuwa wanda ke kuma yake kafiri to ya kasance cikin duhu Allah ya kare mu jama'a a wannan ayar wanda suka ce akwai abun abun wa'azantarwa kwarai da gaske daga cikin abun da ke karantar da mu shine cewa idan mutum ya rike hanyar Allah subhanahu wataala yana rayuwa akai to Allah ya dora shi akan wani haske da shi kuma Allah ya yi bisa a Qur'ani idan mutum ya rungumi zunubi yana aikatawa to yadda ka san mara makahu yana tafiya cikin duhu haka ne ko to haka shi ma ara a cikin duhu yake in ba ya tuba ma Allah subhanahu wata'ala ba Allah subhanahu wata'ala ya samu wani lafiya sai Allah ya ce inna sa'ata inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la
Allah ce inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun Allah ce inna sa'ata tabbas alkiyama ita ce as-sa'a wuni na alkiyama Allah ce la'atiya wallahi sai ya zo ba kiyaman nan da ake ta karanta mana dare da rana a ce akwai mutuwa za a tashi Allah ce ba makawa la mahalata waqi'a tabbas kiyaman nan fa sai ta faru shi yasa Allah ce azifatil azifa azifatil azifa laysa laha laysa laha min dunillahi kashifa Allah ce azifatil azifa ai iqtarabatil qiyamatu qiyama ta kusa inji Allah subhanahu wataala daga kowa yi kokari ta tara kayansa kai kokari ka nade dan kiyaman nan sai ka tafi doguwar tafiya ce doguwar tafiya ce kuma tafiya ce wadda in an tafi wallahi ba a dawowa duk wanda ya tafi wallahi ba a dawowa duniyan nan ba ta da tabbaci ba ta da garanti duniyan nan gaba ɗaya kwana nawa ne minti nawa ake yi a rayuwar gaba ɗaya mike da daɗin a duniyar kai mamaki ka tausaya ma wanda ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala bi da lokacin Allah wallahi a duniya ake gyarawa kuma a duniyan ake neman aljannar idan ka kuskura ka ƙarar da rayuwarka a cikin abun da bai amfaninka a gobe alkiyama to in ka je kiyama sai ka fi ganga kaduwa ai musan ganga ko idan mutum ya kuskura ya yi wasa da damarsa da Allah ya basa shine rayuwa a wannan duniyar ko to ba shakka kiyaman nan idan aka je mutum zai nadama a lokacin da nadama ba ta masa amfani shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu shawarar akan cewa kowanne mai nemi guzuri tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah وتزولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله يتي وتزودوا كون بين نيما مكسر غزرين تفيا القيامة yanzu kaga idan aka ce aikin hajji ya zo ko aka ce wani zai je aikin hajji kaga mutum na neman guzuri saboda mi akwai kudin misali akwai kudin jirgi akwai kudin wacece kudin abinci kudin menene mutum zai tana da kansa abinda in ya je tun daga saman hanyar har ya je ya biya bukata sai ya dawo bai da bukata da kowa ko to sai Allah ya ce ita ma kiyaman ku nema mata guzuri ka tana da kiyaman nan guzurin dan ba shakka fa sai ka tafi eh wanda bai ita duniyar fa mutuwan nan fa wanda bai zo ba ma ya mutu balkara kai ka kirayi wanda ba a haifa ba wanda ba a yi ba Allah ya ƙari halittarsa a cikin cikin mahaifiya amma ya zo a duniya mace balantana ɗan uwa kai da kai shekara arba'in shekara hamsin talatin da biyar sittin saba'in tamanin a san ba shakka wallahi sai ka ta yi yau da za a baka takarda da biro a ce don Allah ka wa kanka adalci ka rubuta mutanen da ka san su amma yau ba su duniyar nan wallahi wani kan yi samfashi sai ya cika in aka baka samfashi aka ce ka rubuta mutanen da ka san su kun yi rayuwa da su a duniya kuma yau babu su duniyan nan a raye wani in aka bashi san fashi wallahi sai ya cika to dan Allah su da suka tafi kamar ba su birge Allah bane ko kuma laifi suka yi ma Allah suka tafi to kai shikenan kawai kai kawai shikenan sai Allah shi baka gadin duniyar kawai yo inda annabin Allah ya tafi kai ka tsaya ka nemi mi baka kowanne mu yayi kokari ya samu abin da zai samu a rayuwar nan na bautar Allah subhanahu wa ta'ala ka bi Allah da takawa kar ka huta wallahi duk duniya hayaniya ce gaba kaf duniya gaba ɗaya hayaniya ce ba ka gane duniyan nan hayaniya ce ko tsere da mala'ikan mutuwa ya sabu ko maka ka gansa ido kiri da muzu ka tabbatar ran nan za ka kwana a kabari ran za ka cewa ashe kai ba ka da hankali sakare ne a duniya wallahi da azir za ka yi tunanin ina ma da ka samu dama to da za ka zamanto cikin masu bota wa Allah ashirar tikat set amma ina mala'ikan mutuwa in ya zo bai komawa wallahi ta saboda ba ɗan fartikinku ba ne ba shi fartikinku na siyasa ba na tana daga maka kawa ko sannan kuma bayan wajen bayan adawa ba ruwan shi da kai lokacin ka in ya aka ce tafi da kai wallahi sai ka tafi duk abin da ka mallaka a duniya kuma a wannan ranar bayan maka amfani wallahi duk abin da mutum ya mallaka a wannan ranar ba zai masa amfani ba na sha ba da misali misali na bada ka ɗauki misali mutum biyu a afirka mutum biyu a afirka ɗauki mu'ammar ƙaddafi na libi shekara na yana mulki don allah na'am shekara arba'in da shekara arba'in da biyu saman kujerar mulki shekara ɗaya bayan ɗaya shekara arba'in da biyu kai a san inda son kaddafi ne zai rasu a lokacin da ya rasu a wai wannan shekaru mulki ne kadai shekara arba'in da saman kujerar mulki kuma duk wanda aka taka an ya taku kuma ba abin da za ta yi amma yana saman kujerar bebansa gaba yana saman kujerar mulkin mutuwa ta zo ta iske masa a cikin afirka lokacin da ya rasu kaf afirka babu wanda ya tara kayan yaƙi da kaddafi ya tara su kaf afirka gaba da kaf babu shugaban ƙasa da ya tara kayan yaƙi kamar da mu'ammar ƙaddafi ya tara su sun hana mai mutuwa sojoji da suke tare da shi sun hana mai mutuwa ba wani ba a daga kowa kafa mutum na biyu da ke idris debi shugaban ƙasar chad duk da bai yi arba'in ba shi ma ga talatin ko yana saman kujerar mulki ka ji da shi aka tafa yaƙi da shi aka fita in yasan zai mutu zai ta hidan allah wannan wa'azi ne Allah ke taimu mutane kuma aje zauna ka karanta da kanka karatu ka aje kanka kai makanka lisani ina kakanka na biyar kakanka na biyar shi na ina ya tafi ko to kai shi kira kawai sai ka zaukai ha laɗan adam wani lokaci a kusa garci gare mu kuma duka duniyar ce take ta ruɗa mu kuma duka duniyar fa abubuwan ne ake taima kuɗi da mata kawai duka gabaɗai duniyar gabaɗai kuɗi da mata ne shi kenan kuma kudin nan fada matan kana ganin su za ka rabuwa da su wallahi ba kai hankali mata ka take ganin ba wata sai ita kana mutuwa za ta auri karamin yaron da kake shekaru ba ya more da dukiyarka ta saya mai mota ya taka ta iya son ransa kuma a bashi kudi ya jajari kai an manta da kai wallahi kuma ta yi masa abin da kai ba a maka shi ba ban ma kara ba ita tana kan rai sai shi ɓace ta ce inda tun farko wannan ma ta samu a gidanka a gadanka a kudin da kai ka tara kuma kaje ta Allah shi maka hisabi ai na ba ku labarin wani alhaji ko aran ba wani alhaji ne wato yana cikin manyan masu kudi amma bai motsi da kudin bai shi kai ne bai gane shi balantana wani ya gane in yanzu sayan nama kinan nama sai an ta rikici sai an ta rikici kakin da Allah rage min ya cire kaza ya cire hansin ya cire ishirin kuma babban mai kudi fa ne to yana suna cikin wannan harkar na cikin kilan nama sai wani mutum ya zo da wata mota sai ya yi gari ya tsaya sai mai naman ya bar alhajin ya je wajensa sai akwai rago ga sashe ya ce ƙware da gaske ya ce a sa bayan mota sai da aka sa ragon ya ce nawa ne kudin ragon sai ya kilga ya basa to sai alhajin ya dawo wajen ƙarshe mai naman ya dawo wajen alhajin sai yake tambayar sai alhaji ke tabbar mai nama wancan ban san shi ba ka san masu kudi suka san masu kudi ko in ka jire kudi ya ce wane mai kudi ne to mai kudi ne yadda kasa in malami ya ce maka wane malami ne to malami ne ya ce wancan cikin masu kudin gari nan ban san shi ba sai ce ai ka san alhaji wani sai kira wani alhaji ya rasu sai ce allahu akbar ai abokin mu ne tare muke muke business ake kasuwanci tare muke tafiya odar kaya ya ce masa bayan rasuwa shi ne wancan duroban shi ne duroban shi ne watan da alhajiyar rasu sai mata alhaji tallallabo ta aure da roban alhaji ya ce wancan kawai ragori aka aka sa a bayan mota kuma kwanci biki ba a yi ya ce ya kalli mai nama ya ce kai sami rago bayan ce a samu ya zo gida da rago gasashe a bayan mota ya ce a hiddo hajjiya ma za suka taru alhaji idan aka yi walima ya ce hajjiya wallahi da a cimin gwara in ci ba kaina eh da a cimin ya ce gwara in ci ba kaina duniyar ba kenan Allah ya samu wuce lafiya haka inda sa'ata atiya alkiyamun da tabbas za ta su Allah ya ce larai mafiha babu shakka kwankwanto akan faruwarta sai dai walakin na aksarar nasi la yu'minun mafiya yawan mutane ba su imani ba dan da sun yi imani to da sun aikata aikin alkhairi kafin kiyamata su abinda ke nuna cewa mutane ba su imani da kiyama ba shine ba sa wa kiyamar tanadin wani sahabi ya zo ya tabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah mata sa'a annabin Allah yaushe za a yi tashin kiyama manzon Allah ya shiru ya kare sa ya kare ne mai ta tambayar yace ya rasulullah mata sa'a annabin Allah yaushe za a yi tashin kiyama annabi ya juya ya kare sa sai da ya so uku sahabi suka ce sai da ya ji kamar dai an dora masa wani katin duti a kansa to ana karatu sai da aka ida sai manzo Allah ce aina sa'ilu anis sa'a ina wanda ke tambaya game da yaushe za a tashi kiyama ya ce ha ana za ya rasulallah annabin Allah gani sai mazala ce masa to ita kiyaman da ka damu yaushe za a tashe ta mi ka shirya mi ka tana da mata e ba tashi ban kai ne ka gabatar ya ce manzo Allah ba abun da na tanada sai dai na san da wani abu guda wallahi annabin Allah ina son ka ya rasulallah sai mazala ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so a yin alkiyama duk wanda kake so ko duk wanda kake so waye duk waye yake so wani wa kawai shi wa shi wa Cristiano Ronaldo kawai yake so saboda Allah akramaka Allah a tashi kiyama halaka da Ronaldo ai kaza ka shiga tara Allah za a yi jabba daga cikin jahannama Allah ya sauwake Allah ya sauwake to annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutun yana tare da wanda yake so a yin kiyama idan ya zama to kai birka ke birge ka ko to sai a tara ka can ta bushe bushe cikin jahannama Allah ya sauwaye Allah ya kare to shi annabin Allah yake so shi sa mu so annabin Allah kuma son annabin Allah kwatanta abinda manzon Allah yayi a rayuwa ko Allah ya dace da mu to Allah ya ce walakin na aktharun nas la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su la yu'minun ba su imani da kiyama ba sai Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله يتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ubangijin ku yace ku roke ni Allah yace astajib lakum ni kuma a shirike tsaf na karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da roƙona ko bautata Allah ce sayadkhuluna jahannama dakhirina za su a shigar da su ko za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu Allah ya kare mu al-imamu tabari alaihi rahmatullahi ta'ala da shi da al-imamu ibnu kathir Allah ya kara musu rahama suka ce wannan ayar da Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ay ud'uni ay wahiduni wa khad'u wa khad'uni bil ibadah ku kai ku kai iruni ku roke ni ma'ana ku kadaita ni da bauta sannan ku kaskantar da kai wajen bautata ka kaskantar da kanka wajen bautar Allah ka ɗauki kanka kai ba kowa ba ne idan mutum ba kowa ba ne aka yi wani sarki a cikin asarul abbasi a asarul abbasi an yi wani sarki yana ci da kansa watan yana tafe sai kowa in ya duk wanda ya shi zai duka ya gaida sa to akwai wani da ya fahimci musulunci kware da gaske ya yi karatu sai sarkin ya biyo gunsa sai ita shi ya duka ya gaida sarki sai sarki ya sa aka kawo shi fada aka ce kai baka san su waye ba sarki za a ce ai ni kuwa na san kai waye ya ce sarki ya ce to gamin ni waye ya ce kai ne wanda asalin ka mani kuma karshen ka kasa waye kai ban cika da kauce wannan mani ne farkon ka kuma karshen ka kasa zaka kare wa miye na tsagawa a duniya to shine Allah ke cewa ku kaskantar da kai wajen bauta ta an-nu'man bin bashir yake cewa naji manzon Allah su yake cewa addu'a huwa huwa ibada yace addu'a roƙon Allah karan kai shi ibada ce roƙon Allah kadai idan mutum ya daga hannu yana roƙon Allah ko Allah bai karba maka sai an baka lada ka bota wa Allah ka daga hannu kadai ka daga ce ya Allah kai min kaza ka bani kaza ko Allah bai baka ba to wannan roƙon da kake a matsayin bautar Allah kake za a rubuta maka lada to Allah ya ce masu girman kai game da ibada ta wasu suka ce aya wahiduni wa abuduni ku bauta min ni kuma Allah zan karbi ibadun da kuka aikata a a duniya bautar da kuka yi wa Allah subhanahu wataala Allah zai karba al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi daga ubadah dan samit Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah yana cewa u'ti u'tiyat ummati thalathan Allah ya baiwa al'umma ta wasu ababe guda uku a duk duniya ba wanda Allah ya baiwa wa'annan abu guda uku sai annabawan Allah duk duniya ba wanda aka ba su sai annabawan Allah amma ni al'umma ta Allah ya ba ta su yace abu na farin kana Allah ta'ala kana Allah ta'ala idza ba'atha an-nabiy qala id'uni astajib laka id'uni astajib laka Allah in ya aiko manzo a baya kafin zauro manzon Allah to Allah yake cewa manzo ka roke ni kai zan karba maka ma'ana kana roƙon Allah zai karba kuma sai Allah ya ce wa qala li hadhihi al-umma sai Allah ya ce wa wannan al'umma ud'uni astajib lakum kuma ku roke ni zan karba muku wannan al'umar annabi sai ta samu wannan darajar a duniya wa kana Allahu idza ba'atha an-nabiy qala ma ja'ala alayka fi ad-din min haraj Allah ya kasance idan ya aiko annabi ko manzo sai Allah ya ce manzon Allah bai sanya maka tsanani ba a cikin wannan addini kuma sai Allah ya ce wannan al'umma wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj kuma ba Allah bai dora muku tsanani ba a cikin wannan addini وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه الله إن يعيكو منزل yake sanya shi gaban sai zama mai shaida akan al'ummarsa waj'ala hadhihi al'ummata shuhada 'ala an-nas sai kuma Allah ya sanya al'ummar manzo Allah ta shaida akan mutane to Allah ce innal ladhina yastakbiruna lalle masu yin girman kai waɗanda ba sa rukuna Allah ce sai da khuluna jahannama dakhirina za su cikin jahannama suna kaskantattu annabin Allah yake cewa man lam yas'alillah yafdabu alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah na hushi da shi Allah yana jin dadin ka roƙe sa Allah yana jin jin daɗi ya ka tsaya kana roƙe sa musamman ba akwai lokacin da in mutum ya dace da wannan lokacin ko to kakarsa ta yanke saka wallahi idan ka dace da lokaci daga cikin lokutan karɓar addu'a jama'a akwai sulusul akhir ƙarshen dare ka raba dare uku to ƙarshe kashin ƙarshe cikin dare annabin Allah ce duk wani musulmin da ya tashi yayi arwalla yayi raka'a biyu nafila raka'a biyu ya daga hannu ya gaya wa Allah bukatarsa to annabin Allah ce Allah yana jin kumyar ka ne do hannunka Allah bai karba maka ba daga jama'a ku tashi a rage kwana a tashi a gaya wa Allah bukatu eh ka rage kwana daga cikin lokacin karban addu'a akwai tsakanin tsakanin kiran sallah da da iqama kafin ladan yayi yayi kiran sallah kafin a tada sallah ita ma akwai addu'a sannan kuma wanda ke yayi azumi mai azumi in yayi addu'a shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba masa kaga wannan lokaci da muke ciki tun daga sahi hashar ruwa kai wasa da addu'a duk wata bukatar ka da ka san da ita a duniya wanda ba mai yi sai Allah to biya wa Allah Allah yana shirye da ya karba maka annabin Allah yake cewa salasu da'awatul la turaddu addu'ar mutum guda ku Allah bai mai do su inji manzon Allah daga ciki akwai imamun adil shugaba adili duk shugaban da yake adalci wa al'ummarsa in ya daga hannu ya roki Allah Allah na karba masa sai ce wa da'awatu sa'im da kuma addu'ar mai azumi wa da'awatul mazlum da wanda aka zalunta da aka mu dage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai Allah ya ci ayata ƙarshe Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna Allaha lahu fadlun 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر الله يتي الله الذي الله شيني واندع جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يستنيا مهدري معنى يحرد تدري دنكو كذا درنكو والله دنكو الله يش لتسكنوا الله تلاوة التعليم تفا لتسكنوا فيه دنكو سامون نتواه mutum ya zauna ya kwanta ya huta duk wata sowar duniya ta ta gushe maka mutum ya natsu haka la ce waja'alna al-layla waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara Allah ce waja'alna al-layla libasa mun su Allah muka sanya dare ya zama to libasan tufafin mutane ka gaji kasuwa an ini ana hada-hada ana cuwa-cuwa an ini ana buge-buge ana madare na yi kowa ba abin da yake bukata sai je gida ya kwanta ka je gida ka zauna ka huta sowar duniya duk karabar kamun da kasuwa kuma sai sahiya ta wai ka suna cewa ina aka tsaya sai a tsora da inda ka tsaya amma daren na yi shi kenan ko an an dace da da hutu kenan ko sai Allah ce wannan hara mubsira kuma Allah ya sanya muku dare a wuni abinda kuke gani ma'ana muniri yana haskakawa idan wuni rana ta zo to sai kuma ta fito sai ta haskaka mutane duniya bayan can an kwanta ka ji wani ikon Allah ba ka dare yayi ka zo ka kwanta kai kwana shi kashi ba karamar ni'ima bace in Allah ya ga dama ba sai Allah ya taushe ka kwakwalwa sai a hana maka kwana ba ku lura ba yaya ko bai iya ba in Allah ya ga dama sai ana mutum kwana to da Allah ga yamin inda zaka je ka samu kai kwana kun to to kuma akwai wanda ke biyan Allah dan Allah ya saka mai da kwana kuma sai ka rasa kwana ka ta ina yake zo maka ko kawai dai ka sai kawai dai ka ce kawai ka tafi wannan wata ni'ima ce mai girman gaske wallahi ba ka gane ni'imar barci ni'ima ce sai in Allah ya jarrabe ka baka kwanta ba ko akwai masu fama da irin wasu matsatsalolin wanda suke hana musu kwana to ku tambaye su ba ku labari musamman irin ɗaliban ilimi a jami'a in aka sha karatu ko kuma mutum wani aljani ya aure shi sai ga an rasa kwanan ko to Allah ce wannan hara mufsira da kuma watan win yana haskakawa inna fi zalika la zu fadlin ala nas inna allaha lazu fadlun ala nas ubangiji ma'abuci falala ne wa mutane Allah na mutane baiwa daban-daban Allah yana ba mutane falala daban-daban amma mutane ba su ganewa yace walakin aktharun nasi la yashkurun mafiya yau mutane ba su wa Allah subhanahu wataala godiya haka dare da dare da wuni aya ce kamar da Allah ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn fama hauna ayatal layli waja'alna ayatal nahari mubsiratan litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba cha kullu shay'in fassalnahu fatafsila akasa sai Allah ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون taka wannan wannan wata ni'ima ce dare yayi ka zo ka kwanta ko wuni ya zo kuma ka fito a cigaba da kasuwanci wannan ni'ima ce mai girma to wannan ba karamin al'amari bane to kuma Allah na buƙatar ka gode masa to ta yaya ka gode wa Allah kuma ga lokaci yayi to gode wa Allah shine ka yawaita wa Allah ibada ka ƙara samun kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne babban al'amari to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a nan ya kamata mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kaddara za mu zuwa daga yadda muka tashi kafin na shigo da zu da rana akwai ɗan uwa da ya min sako cewa yana barin addu'a akan wata jarabawa da Allah ya jarrabe shi da ita da ya ce ɗan uwa su ɗanye shi da addu'a to Allah subhanahu wataala muke roko wanda shi ke jarabawa sannan kuma shi ke dage larura a rayuwa Allah ya dage masa abin da yake fama da shi da duk musulmin da yake fama a duniya da wata larura Allah ya shanye masa wannan larurar Allah ya masanya masa abin da yake mafi alkhairi wanda yake cikin damuwa Allah ya kuranye masa wanda ba shi yawa Allah ya biya masa wanda ba shi yawa Allah ya biya masa wanda baya da lafiya Allah ya ba sa lafiya wanda makiya suka sanya gaba Allah ya masa agaje kare sa da su Allah subhanahu wa ta'ala ka iya mana abin da ba ma iya kawo na mu wannan kasar ta mu ta Nijar Allah ka kara mata albarka da kwanciyar hankali da zaman lafiya duk mai nihin Nijar da alkhairi Allah ka kawo mana shi wanda ke nemo da shari kuma Allah ka nasu da kayansa shugaban mu Allah ka kara masa jin tsoron ka Allah ka ba su iko kwatanta adalci a rayuwa Allah ka ba mu iko musu a'a gurgudan hali matakar ba sabon ka bane Allah ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a karatun mu ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a kasuwancin mu ka sanya albarka a cikin rayuwar baki daya Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh